الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هوماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala ya kamu yau sha tara ga watan jumada al'ula hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara kuma yau shida ko ga watan biyu miladiya dubu da goma sha takwas a wannan masallaci masjidin imam muhammad ibn abdul wahab rahmatullahi alaihi domin ci gaba da darasi a cikin littafin al'ubudiyya wallafar shekul islam ibn taimiyya rahmatullahi alaihi wannan shine majalisunmu na hamsin da takwas malam ibn taimiyya yana mana bayani akan wannan dai istilahin da suke ce mishi alfana a inda ya ce dama ya kasu gida uku akwai wanda aka yi amfani da shi ga annabawan Allah akwai wanda aka yi amfani da shi ga bayin Allah subhanahu wa ta'ala akwai kuma wanda aka yi amfani da shi amma na batattu to za mu tashi na uku malai ibn taymiya ya ce wa amman nau'u thalithu mimma qad yusamma fana'an amma nau'i na uku abinda suke ce mishi fana'i to ma'ana ta uku fa huwa an yashhada an la mawjuda illa Allah shine mutum ya shaida cewa babu wani abin samuwa sai Allah kaga anan kamar abu mai kyau Allah mawjuda illallah mutum ya tabbatar ko kuma ya shaida cewa babu wani abin samuwa face Allah ba wani saman mai in ba Allah ba to amma inda bannar take wa anna wujudal khaliq huwa wujudul makhluq amma batar ita ce sai su ce wa anna wujudal khaliq lallai samuwar mahalicci Allah huwa wujudul makhluki ita ce samuwar abin halittarsa wato da Allah mahalicci da halittinsa abu ɗaya ne ba bambanci dama ya ce mana wannan shine ita ce ma'ana ta uku ma'anar waɗanda suka ɓata kuma lafazin sun fi amfani ma da shi su kansu nana cewa wani ya yi fana'i wane ya fana'i a cikin Allah falafar ƙabainar rabbi wal abdi sai su zama masu wannan tunanin suna cewa babu bambanci tsakanin arrabbi ubangiji wal abdi da kuma bawa fahaza fana'u ahli dalali wal ilhad wannan shine fana'in waɗanda suka bata wal ilhadi da kuma waɗanda suka karkace ma gaskiya mulhidai kenan alwaqi'ina fil hululi wal ittihadi wanda suka afka fil hululi a cikin aqida ta hulul wal ittihadi da kuma ittihadi waɗannan lafuzan guda biyu da hululi da ittihadi mun sha bayani kansu idan suka ci al hulul an samu wasu daga cikin zanadiqa wato wanda suka bayyana musulunci a fili amma a zuciyarsu ba musulmai bane su kuma suka yi banna a cikin musulunci sai suna cewa Allah maɗaukacin sarki yana shiga cikin bayinsa so daga idan mutum ya ga halittar Allah to Allah ne ya shiga cikin halittar so daga da zai ga kare yi masa sujada to Allah ya mawa da zai ga alade ya masa sujada Allah ne ya mawa domin suna cewa ai halallahu ta'ala fi makhluqatihi Allah ya shiga cikin halittar sani wal iyazu billah to ita ce aqida ta hululi ita kuma ittihadi ita ce aqida ta wahdatul wujud su ba su cewa suke Allah ya shiga cikin halittar tasa ba a su dama suna cewa ne su ai dama duk abu ɗaya ne ai dama duk abu ɗaya ne da Allahn da abin halittarsa gabaki ɗaya ba su da bambanci abu ɗaya ne shine ittihadi ittihad daga daga wahid ne ai ittahada ai sara wahidan idan aka ce an sami ittihadi to ana nufin wasu abayi ba ɗai masu yawa sun dunkule sun zama abu ɗaya to shine ittihadi wannan miyagun aƙidu ne alhulul a cikin mutanen da suka yi shahara a cikin wannan aƙida ta alhulul an sha faɗa mana akwai mansur alhallaj wanda a zamaninsa malaman zamaninsa gabaki ɗaya suka yi itifaki akan kafircinsa ƙarshe ma sarkin zamaninsa yanke masa hukuncin kisa aka kashe shi a matsayin wanda ya ridda to shi ne to baya bayansa kuma sai aka zo aka samu masu aƙida ta ittihadi ko wahdatul wujud aka samu ne da ake ce masa ibnu sab'in ibnu sab'in sannan kuma bayansa aka samu ibnu arabi al-mali a ibnu arabi al-ta'i ibnu arabi a tarihin musulunci akwai ibnu arabi guda biyu akwai ibnu al-arabi akwai ibnu arabiyyin akwai ibn al-arabi da alu da lam wannan babban malami ne na fiqhun malikiya kuma babban malamin usulul fiqh kuma babban malamin tafsir yana da tafsirin sa ahkamul qur'an sannan kuma yana da sharhin da yama sunan tirmidhi aridatul ahwaji sannan bayan haka yana da littafin al-awasim min al-qawasim littafi ne da ya rubuta shi domin ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kariya to ibn al-arabi ba shi ba akwai ibn arabiyyin shi kuma mai wanda babu alu da lam a sunansa har suna da wata ka'ida suna cewa idza urrifa fa'arif wa idza nukkira fastankir a game da sunayen waɗannan mutanen guda biyu idza urrifa fa'arif da an sa alu da lam aka ce ibnul arabi to ka gane wanda ake nufi wa idza nukkira fastankir amma ina aka ce ibnu arabi aka cire alu da lam to wancan bataccen ake nufi to shine wanda yake da aqida ta ittihadi daga cikin littafansa akwai al-futuhatul makkiyya shine tafsirin sa tafsirin alqur'ani ne ya dauka yayi amma da irin wannan tunanin na ittihadi ko na wahdatul wujudi yana da littafi sannan yana da littafin sa fususul hikam malam az-zahabi rahmatullahi alaihi a cikin tarihinsa shehu alamin nubala yace in lam yakun fi kutubihi kufrun falaysa fi dunya kufur shi in abinda aka kunsa a cikin littafan nan nasa musamman biyun nan da fususul hikam da al-futuhatul makkiyya yace in ba in ba kafirci in ba kafirci a cikin wannan littafan to ba kafirci a duniya da larabci aka rubuta abin ban mamaki to su ne masu wannan akida cewa duk abin da ka gani Allah ne duk abin da ka gani a ban ƙasa Allah ne ko dai Allah ya shiga cikin sa wal iyazu billah ko kuma ya kasance ai dama can abu ɗaya ne da Allah da halittun nasa abu ƙwara ɗaya ne shine ittihadi Allah ka shiryatar da to shine wannan fana'in nasu fana'u ahli dhalali kenan shine kaso na uku na wannan lafazin na alfana'u din da malam ibn taymiya yake mana bayani kansa yana da kyau a ce mun fahimci bambance-bambancen duka guda uku da na farkon da na biyun da kuma wannan da ake mana bayani kansa yana da tasiri sosai domin kada mu je mu da abubuwa to shine sai malam ibn taymiya sai ya ce wal mashayikhul mustaqimuna amma malamai shehunnai waɗanda suka kasance almustaqimuna waɗanda suke miƙe akan hanya madaidaiciya ba su kauce ba wato malamai na Allah idza qala ahaduhum idan ɗayan su yace ma ara ghayra Allah ni ba na ganin wani Allah kalli larabcin ma ara ghayra Allah ba na ganin wani Allah aula anzuru ila ghayri Allah ko kuma ba na dubin komai in ba Allah ba wa nahwa dalika ko kuma ya ambaci kwatankwacin haka ɗaya daga cikin malamai na Allah in ya faɗi haka fa muraduhum bizalika to waɗannan malaman na Allah in sun faɗi haka to abinda suke nufi ma ara rabban ghayrahu suna faɗi suna cewa ne ba na ganin wani ubangiji in ba Allah ba kaga ba wacce ba wacce ma'ana suka ɗauka ba kenan ta hululi da ittihadi idan ɗaya daga cikin malamai na Allah ya ce ma ara ghayrallahi ba na ganin wani Allah yana nufin ai la ara rabban ghayrahu ba na ganin wani ubangiji in ba Allah ba kaga wannan tabbatar da tauhidi wala khaliqan ghayrahu sannan kuma ba na ganin wani mahalicci in ba Allah ba wala mudabbiran ghayrahu sannan ba na ganin wani mai juya lamurran mutane in ba Allah ba in ka ga sanyi daga Allah ne in ka ga zafi daga Allah ne in ka ga talauci daga Allah ne in ka ga wadata daga gare shi take idan aka yi mutuwa daga gare shi take in aka yi haihuwa Allah ne ya bada in ka samu arziki Allah ne shine mudabbir din ai wala ilahan ghayrahu sannan ba na ganin wani abun bauta da ya cancanta a bauta masa in ba Allah ba to abin da suke nufi kenan malamai na Allah in sun faɗi haka abin da suke nufi kenan in sun ce la ara ghayra Allah to ma'anar ita ce ai la ara rabban siwahu wa la khaliqan siwahu ko la rabban ghayrahu la ara rabban ghayrahu wa la ara khaliqan ghayrahu ولا أرى مدبرا غيره سنن ولا أرى إلها غيره أبن ده سكي نفي كينا كاغا سوبا وانا معنى تهلولي ده اتحادي تتشوى ده أبن ده كغني أبن قسا الله سكي نفي با ولا أنظر إلى غيره sannan kuma ɗayansu yana cewa ne ba na dubi zuwa ga wani Allah mahabbatan lahu ina mai son wannan irin soyayya da nake ma Allah aw khawfan minhu ko kuma ina jin tsoron sa irin tsoron da nake ma Allah babu wani in ba Allah ba aw raja'an lahu ko kuma fata gare shi kun ga duka wannan nan ai suna daga cikin anwa'ul ibadat da nau'uka ne na ibada to idan ɗaya daga cikin malamai ya faɗi waccan maganar da aka faɗa mana a baya to abin da yake nufi kenan fa innal aina domin ido tanzu ila ma ya ta'allaku bihi alqalbu duk lokacin da kaga ido yana kallon wani abu ya dami ya kalli wannan abin ya ganshi to zuciyarsa ce ta rayu da ta ratayi da wannan abu so tari ido yana son ya ga abin da zuciya ke so shi yasa ai malamai ba su gushe ba suna saɓani tsakanin zuciya da ido wa ke jawo ai sabo ido ya ce ma zuciya ke kike ɗarsa samun idan kika ji ni kuma sai in kalla shi kuma ido ya ce a'a sai zuciya zuciya ta ce a'a kai kake hangowa in ka hango sai ka ɗarsa samu ne ni kuma sai in ɗamfari da wannan abin in ji ina son shi haka suke saɓani ko kai yanzu da za a zo a ce to ka tabbatar tsakanin ido da zuciya waye ke jawo a so wani abu ko a ƙe shi zuciya za ta so abin da bata gani ba da wuya da wuya zuciya ta so wani abin da bata gan shi ba in dai ba Allah subhanahu wata'ala ba da aka ba mu labarinsa ta harshen annabinsa sallallahu alaihi wasallama kuma ya mana bayanansa da siffofinsa da sunayensa kuma muka yi imani da haka sai zan muna masa soyayya ta musamman wadda ba ma wa wani irinta to kaga wannan kenan to abin da suke nufi kenan so tari ido baya kallon wani abu face sai abin da zuciya ta ɗamfari da shi take so faman ahabba shay'an duk wanda yake son wani abu aw rajahu ko kuma yake fatan haɗuwa da wannan abun ko kuma samun sa aw khafahu ko kuma ya zama yana jin tsoron wannan abun iltafata ilaihi zaka ga yana wawwaigawa yana kallon abu shi yasa suka ce ai daga cikin alamar su akwai me san ka kalli abin da kake so shi yasa ai zukatan mummunai suke son su ga Allah subhanahu wa ta'ala amma kuma ba za su gan shi ba idanuwa ba za su gan shi ba sai a ne sai a ranar gobe alkiyama sai Allah ya cika musu wannan burin soyayyar da mai imani yake ma Allah tana sa ya so ya ga Allah amma kuma ba zai gan shi a duniya ba sai an je lahira wujuhun yawma idhin nadhiratun ila rabbiha nadhira kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun kafirai ba za su ga Allah ba amma masu imani za su gan shi سترون ربكم كما ترون البدق القمر ليلة البدر ذاك ga ubangijinku a ranar gobe alkiyama kamar yadda ɗayan ku yake ganin wata malamai suka ce tashbihul ru'yati bil ru'yati ne la tashbihul mar'i bil mar'i ana kamanta yadda za a ganin ne idan wata ya fito sha uku ga wata sha hudu ga wata sha biyar ga wata har zuwa sha shida ga wata kana ɗakin ka sai ka ga wata ko to shi ne ake kamantawa to kaga damuwar mummunai shi yasa annabi musa alaihi salam lokacin da ya tafi ya miƙaci da allah maɗaukacin sarki allah ya yi masa magana ya ji magana allah shi ya ce arini an zur ya ce ya allah nuna min kai in ganka saboda tsabagen soyayyar da annabi Musa sai ma Allah madaukakin sarki sai Allah ta'ala ya bashi amsa sai ce lan tarani ba za ka ganni ba yanzu walakin inzur ila aljabal sai dai ka kalli dutsen fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani idan dutsen ya tsaya yadda yake to za ka gani فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya tajalli ya bayyana a dutse ja'alahu dakkan shi Allah ya nike dutsen kawai dutse ya nike wa kharra Musa sa'iqa shi kuma annabi Musa alaihi salam ya fadi gefe guda ya suma to kaga soyayyar kaga abu ita take sa ka kai soyayyar da kake ma abu ita take sa ka ji ka matsu ka ganshi to su waɗannan malamai in sun ce la ara ghayra Allah to shine malamin tamiya yake musu fassara yake cewa ga abin da suke nufi malamai na Allah in sun faɗi wannan magana suna nufin wato babu wani ubangiji babu wani mahalicci babu wani abun bauta da gaskiya babu wani mai juya lamurran mutane da halittunsa ga baki ɗaya sai Allah amma ba suna nufin cewa wai Allah ya zama komai ka gani Allah bane kamar yadda masu ittihadi da wahdatul wujudi da kuma hululi suke faɗa Allah ka shiryatar da to shine ya faɗa yace fa innal ayna tanzu ila ma yata'allaqu bihi alqalb kullun ido yana kallon abin da zuciya ta ratayi da shi ne faman ahabba shay'an duk wanda ya so wani abu aw rajahu ko kuma ya kwaɗayin wannan abin aw khafahu ko kuma ya ji tsoronsa iltafata ilaihi to zai zama kullum yana son ya ga wannan abin yana waige waige ya gan shi wa idza lam yakun fil qalbi mahabbatun lahu idan ku a cikin zuciya babu son wannan abin wala raja'un lahu sannan kuma ba a fa baya fa zuciya ba ta fatan wannan abin wala khawfun minhu sannan zuciyar ba ta jin tsoron wannan abin wala bughdun lahu sannan zuciyar ba ta kin abin kun ga duk waɗannan abubuwa ne da suke da alaƙa da zuciya idan ka ƙi abu to za ka damu da shi abin da kake ƙi yana damun ka abin da kake jin tsoro yana damun ka abin da kake so yana damun ka a zuciyarka za ka yi ta tuno shi haka abin da kake fata ya faru a gare ka yana damun ka a zuciyarka to su waɗannan bayan Allah sun cire wani duk wanda ba Allah ba a zuciyarsu to sai ya zama ga baki ɗaya tunaninsu Allah kawai ne to shine sai kaji suna faɗi suna cewa la ara ghayra Allah wa la anzuru ila shay'in ghayri Allah wala ghayru dalika kuma babu wani abu makamancin waɗannan min ta'alluqil qalbi lahu wanda zuciya take ratayuwa da shi lam yaqsid alqalbu an yaltafita ilayhi zai zama in babu waɗancan abubuwan to zuciya ba ta karkata ta waiga ta kalli waɗannan abubuwa duk idan zuciya ba ta san abu ba soyayyarsa a cikinta babu kiyayyarsa a ciki babu fatansa a ciki babu tsoronsa a ciki to ba za ta kalli wannan ba ta tuno shi wala an yanzura ilaihi sannan kuma zuciyar ba za ta ce bari ta kalli wannan abun ba wala an yarahu ko kuma ta gan shi din wa in ra'ahu ittifaqan ru'yatan mujarradatan inda zuciya za ta ga wannan abun kawai ai dace kawai amma ba san shi take yi ba kana kama law ra'a ha'itan daidai yake kamar mutum ya ga gona kawai gonar da aka zagaye ta kuma ya san ba tashi ba ce kuma wucewa ya zo yi yanzu misali kai ka ga wata gona za ka tashi daga nan misali daga zariya misali mutum ya tashi daga zariya zai tafi kano kuma yana sauri yana da wata harkar gaban shi da zai yi kawai sai ga wata gona sai ya ce ai fatin ya kalle ta ya ta kallanta ya dan yi kaman awa ɗaya yana kallon gonar sannan kuma sai ya shiga motar shi ya tafi kaga ba zai yi ba saboda ya san ba tashi ba ce ko bai damu da ita ba amma dai tun da ya ganta yanzu kallo ɗaya wannan ba laifi ba ne ya kalla shi ke ya wuce wa nahwahu ko makamancin haka mimma laysa fi qalbihi ta'alluqun bihi abinda zuciyar shi bata rataye da shi ba to haka waɗannan bayan Allah suke yi ma duk abinda ba Allah ba Allah ne kawai a gabansu shi kaɗai suke tunani shi kaɗai suke tunawa shi kaɗai suka tabbatar ma da bauta shi kaɗai to shi ne ma'anar maganarsu da suka yi da suke cewa la'ara Allah shi ne sai ci gaba da cewa wal mashayikhus salihuna ka ga malamai shehunne waɗanda suka kasance na gargari rahimahumullahu Allah ya ji kansu malamin taimiyya yana daga cikin malamai na sha faɗa mana masu adalci a duniya yanzu nan fa yana magana ne da wasu daga cikin malaman sufaye kaga ba kudin gore ya musu ba yanzu nan ji yadda yake faɗin su ya ce wal mashayikhu salihuna malamai na kirki malaman sufaye yake nufi wanda suka kasance na Allah a cikin su ya lissafa mana wasu daga cikin su irin su Abu al-Fudail ibn Iyad da makamancin irinsa ya lissafa mana wasu daga cikinsu a baya to irin waɗannan malaman waɗanda suka tsaye a kan gaskiya duk da sun dangantu zuwa ga sufanci mutanen kirki ne bayan Allah ne kuma abin da aka sani a rayuwarsu da sirarsu shine aikin arziki to shine na malamin tamiya ku duba adalcin da yake musu wannan yanzu lafazinsu ne malamin tamiya ke ta musu sharhi yake ta ba su kariya kada wani ya je ya ɗauki maganar su ya je ba ta wata mummuna fasha abin da yake karantar da mu kenan to kuma abin da ake bukata ka zama kenan wannan ita ce sunna ita ce sunna ba ka kasancewa kawai dan kana kin suwa ne ko kuma ba ka shiri da su sai ya zama ga abin da suka faɗi na gaskiya sai ka ɗauka sai ka murɗa ka ce ai ba haka suke nufi ba dole dai sai ka kai su wuta a'a wannan ba ba ba manhajin ahli sunna wal jama'a bane manhajin ahli sunna shine wannan da ake mana bayani kansa kayi ma kowa adalci to shine yake cewa wal mashayikh salihuna shayhunnai na na kirki rahimahumullahu Allah ya ji kansu yazkuruna shay'an min tajrid at-tauhid sun kasance suna ambaton wani abu wanda ya kasance tsantsance tauhidi ne ga Allah وتحقيق إخلاص الدين كله da kuma tabbatar da tsabtace addini ga baki ɗaya ga Allah bi haisu la yakunu la'abdu multafitan ila ghairillahi ta yadda bawa ba zai zama yana waigen wani Allah ba Allah kawai yake kallo wala naziran ila ma siwahu sannan ba zai zama yana dubin wani wanda ba Allah ba wala la hubban lahu ba zai zama kuma yana son wani fiye da Allah ba wala khawfan minhu sannan ba zai zama yana jin tsoron wani wanda ba Allah ba wala raja'an lahu sannan baya fatan wani in ba Allah madaukakin sarki ya bashi aljanna ko ya karba aikin sa na gari ba bal yakunu alqalbu abinda suke nufi suna cewa zuciya ta kasance farigan min al-makhluqati ta ta zama babu tunanin wani abu daga cikin halittan Allah a cikinta shine abin da suke nufi in sun ce la ararar Allah din khaliyan minha ya zama zuciya ta kubuta ta wofinta ta tsaraita daga duk wani wanda ba Allah ba la yanzuru ilaiha illa bi nurillahi ya zama zuciya ba ta kallon wani abu sai da hasken Allah hasken Allah na nufin wani wanda ya kasance mabiyin Allah ne to ya zama ka damu da shi tun daga annabawansa har zuwa bayinsa wanda su kasance masoyansa waliyansa ka zama kana son su fa bil haqqi yasma'u duk abin da zai zama zai ji to yana ji ne ta hanyar Allah ne ke sa shi ya ji wannan abin na alheri shi ya ji gaskiya ya bi ta wa bil haqqi yubsiru sannan kuma da wannan gaskiyar yake kallo nan alhaku zai iya zama Allah yake nufi yana nufin hadisul wali kenan hadisin Abu Dharr al-Ghifari hadisi ne mai muhimmanci hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa idza ahbabtuhu Allah ta'ala yace wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma tarattuhu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu hadisin wali kenan abu zarin al-gifari ya gwaito shi al-imamu ash-shawkani na da littafi da ya rubuta a kansa annabi sallallahu ya ce Allah ta'ala yana cewa man adali waliyan duk wanda ya gaba da waliyina waliyin Allah an sha mana tarifin sa malamin kimiyya a nan littafin ma ya mana tarifin sa ce man kana lillahi man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliya duk wanda ya kasance imani da Allah kuma yana da takwa to shine ake ce ma waliyin Allah Allah madaukakin sarki yana faɗi da kansa yana cewa alladhina amanu wa kanu yattaqu ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqu ku sani cewa lallai waliyan Allah la khawfun alaihim ba sa jin tsoron me za su je su tarar in sun haɗu da Allah wala hum yahzanun sannan ba sa da damuwa dan sun bar duniya dan sun bar duniya ba sa jin damuwa domin sun san inda za su tafi ya fi inda suka bari su ne waliyai to sai aka ce su waye su sai Allah ta'ala ya bada amsa sai ke cewa alladina amanu wa kanu yattaqun su ne wanda suka kasance masu imani kuma suna da takawa in ka zama kana da imani kuma kana da takawa to ka zama waliyin Allah sai dai waliyin waliyan hawa-hawa ne matakai-matakai ne gwaggwadon yadda kake ƙara kusantar Allah gwaggwadon yadda Allah ta'ala zai ƙara kakka a matsayin waliyinsa to shine nan Allah ta'ala yake faɗi a cikin alhadisul qudsi yake cewa man ajali waliyan faqad azantuhu bil harbi duk wanda ya gaba da waliyi na masoyina to na bashi umarni ya zo ni yaƙi ni da shi a gawa zai gama da wani kaga waye zai yaki da Allah subhanallah to shine sai Allah ta'ala yake cige ci gaba da cewa wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi bawa na bai taba neman kusanci da ni ba dan ya zama waliyina fiye da ya aikata abin da na farlanta masa tsara farillai da su ake fara zama waliyan Allah kaga al-iman wa taqwa kenan imani da taqwa wanda kuma dama su ne musuluncin ai sannan sai Allah ta'ala sai ce wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu bawa na ba zai gushe ba yana ƙara neman kusanci zuwa gare ni hatta uhibba bin nawafil da nafilfili in kai sallah to kuma kai nafila kai sallah farilla shi yasa aka tsara mana a sunna cewa kowace sallah mutum zai yi ta to tana da tana da tana tana da sunna qabliya wato tana da wata nafila da aka ce mutum yayi kafin ta asuba akwai rak'atul fajr azhar akwai rak'o'i guda biyu ko hudu la'asar akwai rak'o'i biyu magriba akwai rak'o'i biyu kafin ayyita sannan isha'i ma akwai rak'o'i biyu kafin ayyita sannan kuma wasu daga cikin sallolin suna da ba'diyya wato suna da sunan ba'diyya kaman azhar azahar ana yi bayan an gama sallah azahar kuma ana buƙatar mutum in ya samu dama ya nafila raka'a biyu zuwa raka'a hudu ya tabbata a sunna la'asar ko ba ta da sunna qabliya qauli rajihi magariba kuma tana da shi ita ma tana da raka'a biyu sannan isha'i ita ma tana da sunna ba'diyya wato magriba ba'diyya da qabliya duka ita ma isha'i ba'diyya da qabliya wato kafin da bayan to da su ne haka azumi bayan mutum ya azumin farilla to kuma ya biye shi da nafilfili yana cin abin da ake samun waliyantaka Allah da shi sai Allah ya riƙi mutum a matsayin masoyinsa wanda yake so to sai Allah ya ƙara wata magana mai daɗi sai ce fa idza ahbabtuhu Allah ta'ala ce idan na so shi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi sai in zama ni nake kula masa da jinsa wanda yake ji da shi da kaga kunnanka baya son ya saurari alqur'ani baya son ya saurari sunna to ka tuhumi kanka akwai damuwa idan kunnanka kullum abin da ya fi bukata shine ya ji kiɗa ya ji waka to kaga akwai damuwa wa basarahu alladhi yubsiru bihi sannan zan zama ni nake kula masa da idansa wanda yake gani da shi ba zai kalli komai ba sai alkhairi shi kallon qur'ani shi kallon abin da Allah yake so sannan wa rijlahu allati yamshi biha sannan zan zama ni nake kula masa da kafarsa wacce duk inda zai tafi Allah ta'ala ba zai bakka ka taka wajen da Allah bai so ba sannan waye da hullati ya fishu biha sannan Allah ta'ala zai zama shi yake kula masa da hannunsa wanda yake taba abubuwa da su waɗannan hannayen nasa ba za su taba ba wani abu sai abin da Allah ke so wala in sa'alani la utiyannahu wala in ista'adani la u'idannahu Allah ta'ala ce kuma duk lokacin da bawa na waliyina ya roƙe ni wani abu sai na bashi kuma duk lokacin da ya nemi in tsare shi daga wani abin damuwa to sai na tsare shi to shine nan malamin tamiya ke faɗi idan ka tabbatar ma da Allah tauhidi ka bi shi to sai ya zama da jinka da ganinka na gaskiya ne Allah ne ke kula maka da su wa bil haqqi yabtishu sannan kuma da gaskiya yake taba abu sai abin da Allah ke so zai taba wa bil haqqi yamshi sannan kuma zai zama da gaskiya yake tafiya ba zai tattaki zuwa ga inda Allah bai yadda a tattaka ba fa yuhibba min hama yuhibbuhu Allah a cikin halittun Allah sai kaga wannan bawan ya kasance yana son duk abin da Allah ke so wa yubghidu minha ma yubghiduhu Allah sannan zai zama yana kin duk abin da Allah ke ki ولا و... و... ويوالي منها ما والاه الله sannan zai rika jibintar duk abin da Allah ya jibinta wa yu'adi minha ma adahu Allah sannan kuma zai rika gaba da duk abin da Allah ta'ala ke gaba da shi ba za ka ga ya riki makiyan Allah a matsayin masoyansa ba ba zai riki masoyan Allah a matsayin makiyansa ba ba kishiya waɗanda Allah ya ce yake so to shi zaka ga su zaka ga yake so waɗanda kuma Allah ta'ala ya ce yana kin su to zaka ga su shi ma yake ki wa yakhafu Allah fiha sannan kuma zai zama yana jin tsoron Allah madaukakin sarki a game da halittun Allah me khawfu Allah fi ibadillah shine ba za ka cutar da su ba domin kana kana sanar cewa Allah zai saka musu in kai shugabansu ne ba za ka cutar da su ba in a saman su kake ba za ka zalunce su ba saboda me ta khafullaha fihim kana jin tsoron Allah a cikin su tsoron Allah a cikin su shine kana jin tabbas in ka karba hakkin wani daga cikin su to ranar gobe alkiyama sai Allah ya fitar masa da hakkin sa mun gane wala ya khafu hafillahi amma baya jin tsoron bayan Allah baya jin tsoron bayan Allah a game da Allah ba za ka ji ba za ka ji tsoron wani ba kawai sai ya zama ga saban Allah ga abin da wane ke so saban Allah nan shi wane ke so to idan ka biye masa saboda kana jin tsoron ya cutar da kai to ka ji tsoronsa a game da Allah kenan ka ji tsoron halittar Allah a game da Allah wanda wannan kuma shirka ne wane zai cutar da ni idan na aikata abu kaza kuma abin nan Allah na so ku aikata wannan abu kin aikata wannan abun da Allah ke son jin tsoron wani wani Allah ne ko kuma Allah baya son aikata abu kaza amma wane shi kuma so yake aikata in ba aikata ba kuma zai cutar da wani ko kuma ana jin tsoron ya cutar da shi shikenan sai ya je ya aikata wannan abu kaga wannan ya ji tsoron wani Allah kenan wa yarju Allah fiha sannan kuma zai zama bawan Allah yana fatan ya samu ladan Allah a cikin halittar Allah shi yasa zai zama ya tsara hakkin su wala yarju hafillah amma ba zai zama yana fatan wani ya bashi lada ba ba Allah ba mun gane yadda yake jujjuya su da kishiyoyinsu fahaza huwa alqalbu salimu wannan ita ce zuciya wacce take kubutacciya wadda Allah madaukakin sarki yake cewa yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man ata Allah bi qalbin salim ranar gobe alkiyama babu babu wani wanda zai tsira dukiya da 'ya'ya ba su da amfani a ranar ‘ya'yanka da dukiyarka ba za su iya zina maka komai ba a wajen Allah illa man ata Allah bi qalbin shali shi dai wanda ya zo da lafiyayya kubutacciyar zuciya to wannan ita ce kubutacciyar zuciya zuciyar da ba ta jin tsoron kowa sai Allah ba ta fatan samun wani abu in ba a wajen Allah ba to ita ce alhanifu zuciyar da ta kasance ta karkace ma duk abin da ba gaskiya ba almuwahidu kuma zuciyar ta kasance mai kadaita Allah mai tauhidi almuslimu kuma zuciyar ta kasance mai miƙa wuya ga Allah wato musulma almu'minu zuciyar da ta yi imani da Allah almuhaqqiqu zuciyar ta tabbatar ma da Allah tauhidi al'arifu kuma zuciyar ta kasance masaniya ce ita bi ma'rifatil anbiya'i da abinda annabawa suka zo suka sanar da mutane wal mursalina da manzanni wa bi haqiqatihim wa tauhidihim kuma irin yadda annabawa da manzanni suka tabbatar ma da Allah tauhidi su ma haka ita ma wannan zuciya haka tabbatar ma Allah haka ake bukatar azama haka ake son bawan Allah ya zama to wannan shine shine shine shi ya sake kun gamai da mu fana'in farko ce na yi raddi akan fana'i ma'ana ta uku wadda mabannata masu cewa duk abin da ka gani a duniyan nan Allah ne suke da shi to sai ya kauda wannan sai ya sake mai da mu zuwa ga fana'i ma'ana ta farko wato a tabbatar mu da Allah tauhidi babu wani abun bauta a ban ƙasa sai shi amma ba a ce duk abin da aka gani kuma Allah bane kaga suna kishiyanta juna sama da ƙasa wannan na cewa ka a so kowa sai Allah ka a ki kowa sai Allah zuciyar mai imani ta zama ta cika kowa in ba Allah ba a cikinta kaga fana'i na ma'anar annabawa da manzannin Allah kenan tabbatar ma da Allah tauhidi su ko ahadul ittihadi wal hululi su kuma sai su ce me duk abin da ka gani Allah ne so da kawal iyazu billah kamar yadda muka faɗi dazu sai ka ji suna cewa da mutum zai ga kare ya masa sujada Allah ya mawa in ya ga alade ya masa sujada Allah ya mawa duk abin da ya masa sujada Allah ya mawa kun ga wannan kenan Allah shi kyauta to shine sai ce fa hadha an-naw'u salisu wannan nau'in na uku na fana'i da ake mana magana kansa allazi huwa alfana'u fil mawjudi wanda ita ce kalmar da suke ce ma alfana'u fil mawjud ya zama mutum yana ji a zuciyar shi ba wani abu shi Allah amma yana nufin me yana nufin duk abin da ka gani a duniyan Allah ne huwa tahqiqu ali fir'auna wannan shine abin da mabiya fir'auna suka tabbatar wa ma'rifatuhum kuma wannan shine ilimin mabiya fir'auna wa tauhiduhum kuma wannan shine tauhidin su kal qaramita ce kaman qaramita qaramita wata kungiya ce da aka yi ta tema musulunci banna da yawa asalin su su al qaramita daga shi'a suke daga shi'a suke shi'a ismailiyya kun san ana tafiya ana tafiya an samu saɓani tsakanin ƙungiyoyin shi'a a tsakaninsu akwai imamiyya masu shugabanni sha biyu to inda isma da ta suke da ismailiyya da aka taho aka taho aka taho aka taho ana tafiya tiryan tiryan sai Ja'far Sadiq sai ya rasu da Ja'far Sadiq ina jin imami na shida kenan ko Ali Sayyidina Ali radiyallahu anhu sai Al-Hasan sai Al-Husayn sai Ali Zainul Abidin sai Muhammad Al-Bakir to sai Ja'far Sadiq imami na shida da ya rasu yana da 'ya'ya to waye zai gaje shi ya zama imami na bakwai to daga nan ne aka samu saɓani a cikin yayansa akwai isma'il isma'il ibn ja'far to su waɗannan sai suka ware sai suka koma sai suka ce su isma'il ne imamansu na bakwai su kuma 'yan sha biyu sai suka ce ba shi bane suka aje shi gefe guda suka ɗauki wani daban sai zama shine na bakwan to daga nan sai suka bambanta waɗannan sai ana ce musu ashi'atul ismailiyya waɗancan su kuma ana ce musu ashi'atu al-ithna ashariyya waɗancan suka zama su ne yan sha biyu su kuma wannan sai suka zama ismailiyya to waɗannan yan ismailiyya sun fi waɗancan yan imamiyya sharri idan ana bayani shi'arsu da aƙidinsu kare ba zai ci ba daga baya su ne suka suka kirkiri wani abu da suke ce mishi a tafsirul batini lil qur'an shi yasa sai ake ce musu al batiniyya hatta al imam al ghazali hujjatul islam shi da ya musu raddi ya rubuta littafai ba ɗaya ba a kansu su suna cewa duk shi qur'ani biyu ne yana da ma'ana ta zahiri yana da ma'ana ta batini to su suna fassara alqur'ani da ma'ana ta batini wato ma'ana ta boye shi yasa sai ake ci musu al-ismailiyatul batiniyya su suka kafa daula ta daular da ake ce mata fatimiyya a masar su suka kafa wannan daular ta fatimiyya a masar wanda ake ci musu al-ubaidiyya nisbar su ce silsilar gidan ce su suka kafa wannan daula sannan kuma bayan nan sun zo sun kafa daula da ake ce mata daulatul qaramita wani yanki ne daga cikinsu suka zo suka samu a ɓangaren abin da ya shafi Bahrain in an ce Bahrain ba Bahrain ta yanzu ba Bahrain ta yanzu ya karama ƙasa ce wadda ke da boda da Saudiya da kuma Iran to ba ita ba ta fi fa'ida an ce Bahrain da garuruwa ne mabambanta suka fa daular su a nan kusan shekaru ɗari suka yi suna mulki da kuma miyagun akidinsu akwai akwai daga cikin miyagun akidinsu komai halassu ba haram saboda ai su ba ziniya ce ba zina zina ba laifi ba ne shan giya ba laifi ba ne duk wani abu da ka sani Allah ta'ala ya haramta to su ba hal ba haram ba ne a wajensu su ne yan batiniya kuma har yanzu kaga ko da ba su kira kansu da irin wannan aƙidin ba ga suna ana samun su ina jin ko kwanakin baya an an ce an samu su a nan wai a nan Nijar suna da irin wannan an ta yada hotunan su har ma sai da gwamnatin ƙasar Nijar ta kama wasu daga cikin su su cewa suke su sufaye ne su su ba in shi'a ba ne su sufaye ne su a wani hoto da na gani na wani daga cikinsu da shugaban gani ya ɗau hoto da 'yan mata ya ɗaura ɗan kwali sannan da rigar cross a rigarsa kila wasu daga cinku sun bibbi yan kwanakin nan abin ke ta faruwa sai da aka samu wasu yan ɗariƙun sufaye a maraɗin maraɗin Nijar suka fito suka ce ba ruwansu da su ba mabiyansu ba ne su to duk su ne wannan ba tsiniya ce shin ya ce wai ƙur'ani na da ma'ana biyu akwai ma'ana ta fili ita ce sauran dukkan musulmai musulman Allah da ma'aikinsa to fassarar da suke bi kenan Allah ka ban mu a wannan akwai kuma ma'ana ta ɓoye su su ne hawa su daban suke so daga suna da ma'ana ta alkur'ani ta ɓoye malaman tarihi sun kawo lokacin da karami tsannan suka fi musulunci sharri shine a shekara ta 317 bayan hijira mala ya kawo ɗan taliki a ƙasa a nan a littafin ku malaman tarihi kamar limamu zahabi a cikin tarihul islam a mujalladinsa na ashirin da uku ya tattauna akan abin da suka aikata a wannan haka limamu ibn kasir a cikin albidaya wa nihaya haka abin da al'imadu alhambali a cikin littafin su shazaratu zahab fi akhbari man zahab da sauran malaman tarihi duk sun ambaci wannan abin da ya faru suka taho daga garuruwansu daga garinsu suka zo makka a wannan shekara ranar takwas ga wata yau mu tarwiya ranar da ake fara aikin hajji suka zo suka kashe mutane da shugabansu da ake cin shi abu tahir alkaramiti haka ce kafa masa kafa masa kujera aka yi a bakin kofar ka'aba ana yanka mutane ana kashe alhazai ana yanka alhazai ana yanka su a gaban shi yana baiti yana cewa ana Allah wa billahi ya khluqu wa ana afnihim yace yace ni ne Allah ai ba wani ba yace in ma kun ce akwai wani Allah to ya halitta ni kuma zan kashe kalmar mu kasir ya kawo a cikin albidaya wa nihaya ya rika sa ana yanka mutane ana kashe su a wannan shekarar malamai suka ce ba a yi aikin hajji ba a wannan shekara a tarihin musulunci malaman tarihi suka ce tana ɗaya daga cikin shekarun da ba a yi hajji ba a musulunci ba alhajin da ya hajji to ranar takwas ga wata ranar takwas ga wata yawon tarwiya kenan ranar da ake fara aikin hajji kenan ranar ake tafiya mina to ya zo ya kafa ɓanna a cikin makka ya riƙa kashe mutane ƙarshe ya rika sa ana ɗiban mutane ana sa su a cikin bi'u zamzam a cikin rijiyar zamzam kuma rijiyar zamzam da ba wai ba kamar yanzu take ba da kan famfuna rijiya ce sosai ana aka rika tusa mutane a ciki ana aka kashe su masu guduwa suka gudu waɗanda Allah ta'ala bai kaddare ya kashe su ba a wannan lokacin to wannan nan karami suna cikin sharrin da aka fuskanta a musulunci so da haka malamai suka tafi akan cewa wannan kwata-kwata ba ma musulmai bane ai zanadiqa ne an ce zanadiqa jam'i ne na zindiki mutum ya ce shi musulmi ne amma ba musulmi bane shi Allah shi kyauta to wannan fa shine fa tarihin musulunci tsakanin ku da Allah in ba a rika ma mutane bayani akan akan aqida ingantacciya ina al'umma za ta samu zaman lafiya ina za ta samu alkhairi duk fa wannan abin da ya ja aka sami irin waɗannan fa karka ce ma aqidan musulunci ce karka ce ma aqidan musulunci karka ƙara karka rage karka ce ma abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kuma ya ba al'umma akai to su ne waɗannan karamita tarihin su ba shi da daɗi in mutum duk littafin tarihi babba da kaje ka buɗe shekara ta ɗari uku da sha bakwai ko alkamin na ibn al-asir ko an-nujum zahira na tagri barji ko al-bidaya wa nihaya na ibn kasir ko tarikh al-islam na az-zahabi ko shazarat az-zahab na al-imam al-hanbali da makamanta waɗannan tafan shekara ta 317 sai kaga wannan yana cin ahdas na wannan shekara wato ababen da suka faru marasa daɗi a wannan shekara to aqida suke nan wannan cewa duk abin da ka gani Allah ne suna cikin waɗanda suka fara haifar da wannan aƙida kalkarami ta wa amsalihim kamar su waɗannan karami ɗaɗin da makamantansu aƙida su ce mummuna aƙida ta fana'ul mawjudi kenan da abu alfana'u fil mawjud wato da abin da ka gani ka ce masa Allah Allah ka shiryatar da Allah ka kara addinin ka daga makiyarsa to shine sai ya ce wa amman nau'ul ladhi alaihi atba'ul anbiya'i amma nau'in da mabiya annabawan Allah suke kansa na fana'i fahawal fana'ul mahmudu to shine wannan fana'in wanda yake abin yabo allazi yakunu sahibuhu bihi mimman asnallahu alaihim min awliya'ihil muttaqina wanda da shine ma'abocin su zai kasance ɗaya daga cikin waɗanda Allah ya yabe su min awliya'ihi daga cikin waliyansa almuttaqina masu taqwa wa hizbihi almuflihina kuma rindinar Allah ta'ala waɗanda za su samu babban rabo wa jundihi alghalibina kuma su ne dai rindina na Allah maɗaukacin sarki waɗanda za su ci nasara ko da kana ganin a duniya ba su ci nasara ba saboda yadda kila za a tsangwame su a ba su wahala to a ranar lahira su ne alghalibun wa inna jundana lahumul ghalibu wa innahum lahumul mansuruna ka gani ko su ne Allah zai taimaka to wannan shine yake bayani akai shine sai ya sake dai mai da mu yace wa laysa muradul mashayikh was salihin bi hadha al ana dai ƙara mana tintintini mu ƙara tunawa cewa bayin Allah malamai nagari idan sun faɗi waccan magana in sun ce la a Allah to ba fa suna nufin annal ladhi arahu bi aini min al makhluqati huwa rabbul ardi was samawati ba ba suna nufin duk abin da nake gani da ido na ina ganin ubangijin samai da kasai bane ba shi suke nufi ba suna nufin a a babu wani abun bauta da gaskiya sai Allah fa inna hadha la yaquluhu domin wannan magana ba mai faɗin ta illa man huwa fi ghayati dhalali wal fasadi shi wanda ya kasance a matukar bata da kuma banna shi ne zai ce ai duk abin da ka gani Allah ne in ma fasadul aqli ko dai lalacewar hankali wa in ma fasadul i'tiqadi ko kuma lalacewar aqida kun ga fasadul aqli na nufin kwakwalwar shi kenan mahaukaci ne shi ka ce ai duk abin da ka gani Allah ne kare Allah ne alade Allah ne biri Allah ne wal iyadu billah gunki Allah ne wani Allah ne duk abin da ka gani Allah ne kaga shi mahaukaci zai faɗi wannan in kuma ya ce hankalin shi ɗaya aka tambaye shi yau wace rana ya faɗi ranar a wani lokaci ake ciki da aka masa irin wannan testin wato gwajin da ake ma mahaukata ya ci ya nuna shi ne hankali ne kenan to fasadu ne itiqadi kenan aqida ta lalace aqida a zuciya take ba a kwakwalwa take ba duk wanda kaga aqida shi ta lalace to zuciya shi ta lalace akwai fasadu ne itiqadi akwai fasadu al-aqli فهو متردد بين الجنون والإلحاد wanda yake da wannan aƙida yake da wannan tunanin to yana reto ne tsakanin aljunun ko dai hauka ta kama shi wal ilhadi ko kuma mulhidi ne mulhidi wanda kwata kwata bai da Allah ba ɗayan biyu kaga fasadul aqli din ko fasadul itiqadi kenan ka ce duk abin da ka gani a ban kasa Allah ne kuma kun ga gashi nan duk suna nan yanzu waɗannan ƴan ƴan wannan da ake magana su ɗin waɗanda suka bayyana kwanan nan dama akwai su ai duk aqida suke ga su nan suna ta yi shi yasa an sha nana ta mana kada ka kasance dalilin kirkirar wata bid'a in ka sake ka kawo ma al'umma bid'a to baka isa ka hana wani yayi ba duk abin da zai kara baka isa ka hana shi ba domin ba a yi ta me yasa kai so daga duk wanda ya kirke wata bid'a to sai ya samu jikokinsa sun zo sun shanye shi ai bahaushe ya ce magaji mafi magaji mafi in wani ya je kirkiro wata bid'a da annabi sama bai karantar da ita ba ya sa ta a musulunci to ana nan ana nan sai an samu su daga baya sun zo sun shanye shi sun ce mai kai wannan ita ce shine abin da ke faruwa duk waɗannan abubuwan da kuke ganin wasu su fito wani ya zai ce komai Allah ne wani ya ce lam yalid wa lam yalid ko wani waye da waye in waɗannan abubuwa za fa a ci gaba da samun su ko an danna wasu wasu za su fito kuma suna nan a boye suna kayan su ma saboda rubutawa akai a littafi suka ɗauka suka karanta ba ra'ayin su bane su ba su isa yan yanzu su kirkiro wannan tunanin ba wallahi a littafi suke karantawa kuma littafan suna nan kowa ya sani in mai karatu ya san akwai littafan amma boye su ake yi boye littafan ake yi su kuma yara sai su je su karanta suna nan karanta shi kenan dama mafi yawancin su yanzu ba su karatun sun ji karatun zaure yaro baban shi malamin zaure ne shi ya ki in ya dan samu kulumbotan da zai rika tsubbu shi kenan sai daina karatu kila kawaidi ya karanta a fikin a luga ya karanta zuhudu shi kenan ya gudu ya daina karatu shi kenan sai ya zo ya dan samu waɗannan littafan yana dan duddubawa ya hada da tsubbu da kuma wannan aƙida shi ce dama kuma tsubbu na yiwa shedanin aljanu za su rikasa shi ya rika yin wannan su daga musuluncin nan fa yana shan wahala musuluncin ne yana shan wahala Allah ka kara addininka Allah ka tsare mu daga talalaɗiya ka shiryatar da waɗanda suka ɓata ka dawo da su kan hanya madaidaiciya Allah ka tsare mana imanin mu ka shiryatar da mu ka shiryatar da zuriyar mu ka tsare mu daga aikata abin da ba ka so Allah subhanahu ta'ala muna roƙonka ka saukar da alkhairi a cikin ƙasar mu tashin tashina da ake samu can da can da kashe kashe Allah madaukakin sarki ka mayar mu waɗanda suke shirya wannan fitina makircin su Allah ka mai musu kayan su Allah mu da sarki ka tsare mu ka tsare mana mutuncin mu ka tsare mana imanin mu wa sallallahu sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh